ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسنا أربعين ترى littafin al'adabul mufaraku na al'imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari mai rasuwa a hijira ta 256 shekara 1181 rubuwansa da duniya muna roƙon allah maɗaukaki ya masa rahama za mu ci gaba da karatu insha Allah daga hadisi na 256 ga wannan darasi yana karantar da mu cewa shawara amana ce almashuratu amanatu imam al-bukhari yayi babi na 128 sunan babin al-mustasharu mujmal wanda aka nemi shawararsa ko fa an bashi amana wanda aka nemi shawararsa to fa an ba shi amana حدثنا آدم بن أبي إياس الأصقلاني قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن أمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يجيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مع أبو, أبو الهيثم أبو الهيثم الكنية سكن سنة مالك بن التيهان الأنصاري مالك بن التيهان الأنصاري yana cikin musulman madina wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hallaka khadimun shin kana da mai maka hidima kala na abul haitham ya ce ba ni da shi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza a tana sabiyun idan fursunonin yaƙi suka zo mana fa'acina sai ka zo gare mu idan ka ji labari an tafi yaƙi an ci nasara an kama fursunoni ka zo ka same mu fa'uciyar nabiyu sallallahu alaihi wasallam da ra'asai ne laisa na abu matalifin sai ku gashi an zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane guda biyu babu na ukunsu an tafi yaƙi din an ci nasara an samu fursunoni mutum biyu laisa na abu matalifin babu na uku فأتاه أبو الهيثم سي أبو الهيثم يذوق ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu malik bin tayyihani ikhtar minhuma ka zaɓi guda daga cikin waɗannan fursunoni wato ikhtar wahidan minhuma qala sai ya ce ya rasulullah ikhtar li abul haytham ya ce ya manzon Allah ka zaɓa min وقال النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da ya faɗi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mustashara mu'tamanu lalle ko wanda aka nemi shawarar sa an bashi amana kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba mishi guda sai ya faɗi wannan magana wannan yasa malamai suka dauki maganar a matsayin ka'ida kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba mishi sai ya faɗi wannan magana innal mustashara mu'tamanu lallai wanda aka nemi shawararsa an ba shi amana khus hadha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dauki wannan fa inni ra'aytuhu yusalli saboda naga yana sallah wastawsi bihi khaira kuma ka kyauta da zama na alkhairi da shi wastawsi bihi khaira ka kyautata zama na alkhairi da shi shine kai wasici ma kanka na alkhairi game da zaman da zaka yi da shi wannan ba ya dawo gida fa qalat imra'atuhu sai matar abul haytham tace masa ina labari ya gaya mata ga abin da ya auku gashi ga bawa ya taho da shi gida tace marma anta bi baligin ma qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kai ba za ka iya isa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba game da shi ba za ka iya isa ga abin da manzo ya faɗa game da shi ba menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wastausi bihi khair ka kyautata zama na alkhairi da wannan ba ka ce kaga wannan magana ce mai nauyi ba za ka iya aiki da wannan magana ba ba za ka taɓa isa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da shi wannan bawa ba illa an tu'tika sai fa in ka yanta shi idan ka yanta shi ka kyautata zama na alkhairi kenan da shi amma zaman da za ka yi da ma babu wannan kalmar daga bakin manzon Allah to zama da wannan bawan yana da sauki amma fa tun da ka samu lafazi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka kyautata zama da wannan bawa to zama da shi jidali domin idan da yi zama na alkhairi da wannan bawan ba ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam abu haitan da ya ji wannan magana ta matar shi kada sai ya ce fahuwa tekun to shi ya samu ya ce wato na yanta shi labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga fa annabi ne ya ba da shawara ce kana da bawa kana da mai hidima ya ce ba ni da shi idan aka zo da fursunoni ka zo ka same mu za mu ba ka guda ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya mar wasiya sai shi kuma ya yanka wannan bawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai ya ce inna allaha lam yab'ath nabiyyan wala khalifa lallai Allah bai taba aiko wani annabi ba kuma Allah madaukaki bai taba aiko wani khalifa ba illa wa lahu bitana tani face yana da makusanta iri biyu yana da makusanta iri biyu bitana khilafu zihara me yake nufi da albitana shine khassatu rajul mutum yana da wani mutum wanda ya rike a matsayin aminin shi ya fi mu'amala da shi fiye da sauran mutane wanda shi ake kira albitana kamar yadda ya zo cikin al-mukhtar siha na al-imam Muhammad bin Abi Bakar ar-Razi yace bitanatu rajuli walijatu bitana ga mutum shine wanda ke shiga gare shi mutumin da kake yawan mu'amala da shi wanda ke sanin sirrinka shi yasa aka kira shi albitana wanda ke sanin abin da ke koye game da kai shine albitan annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu annabin da Allah ya taba aikowa kuma babu wani shugaba face yana da makusanta iri biyu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar mashawarci guda umarni yake masa da aikata abu mai kyau ya hana shi aikata abu mara kyau wa bitanatun makusanci na biyu kuma la ta'aluhu khabalan baya takaita barna gare shi la ta'aluhu khabalan al khabal shine asharru la tuqus la tuqassir fi ifsadi amrihi baya takaitawa wajen kokarin ya ga ya bata al'amarin sa li amali maslahatihim saboda kawai wata bukatar shi mutane biyu suke tare da kai akwai na kwarai akwai na banza in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kokari yake dora ka akan tafarki na kwarai amma mutum na biyu shi kokari yake ya lalata al'amarinka saboda bukatar da take tare da shi bukatarsa ita ce gaban shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana kamar karin magana don magana ce da ta shafi rayuwar kowa ba magana ce da ta shafi abul haitham kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ce wa man yuka bi tsanata su'i wanda Allah ya mai tsari game da mugun makusanci faqad wuqiya to hakika an bashi tsaro duk wanda ya samu tsaron Allah game da mugun makusanci ya zama kai baka tare da mugun makusanci ana samu wanda Allah ya mar kariya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to hakika ya samu tsaro na Allah mai girma wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1558 amma hadisin nan al-Imam Bukhari ya takaita shi hadisin yana da tsawo yana sunan Tirmidhi kitabu Suhudi babu ma jaa fi ma'ishati ashabin nabi al'imamu turmisi ya kawo hadisin nan a babi wanda ya ware saboda bayani game da yadda rayuwar sahabban annabi ta kasance sallallahu alaihi wasallam yadda rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a wancan zamani ya kawo hadisi na 2369 hadisin Abu Huraira wato Abu Huraira ya bada labarin kamar yadda ya zo cikin al'adabul mufrad amma anan ya kawo shi a datse ya yanke yadda abu hurairah ya ce kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida a lokacin da bai ba a saba ganin ya fito a lokacin nan ba ba a saba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a irin wannan lokacin ba wala yalqahu fiha ahadu kuma lokaci ne wanda mutane ma ba su zuwa gare shi akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bukatar ya huta saboda haka jama'a sun riga sun kiyaye wannan lokaci shine na kaidula lokacin da manzon Allah yake yi bacci da rana sallallahu alaihi wasallam ba ba safa yake fitowa a wannan lokaci ba to sai gashi ya fito fa'atahu abu bakarin sannan abu bakar ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakala ya ce ma ja abika ya abu bakar me ya zo da kai ya kai abu bakar fakala sai sayyidina abu bakar ya ce kharajtu alka rasulallah wa an fi wajhihi na fito daga gida ne saboda in haddu da manzon Allah kuma in kalli fuskarsa inji sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda wa taslima alayhi kuma in yi sallama ga annabi falam yalbas an ja umar ai ba a dade ba sai ga sayyidina umar ya zo fa kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ja'a bika ya umar me yazo da kai tun da lokacin dama ba a saba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kada sai sayyidina umar ya ce aljubu ya rasulullah yunwa ta fito da ni daga gida wannan yasa al-imam turmizi yayi babi da sunar ma'ishatu ashabin nabi yanda rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance ba rayuwa ce mai sauki irin ta mu yau ba abinci na da wahala a zamanin su sayyidina umar yace yunwa ta fito da ni ya rasulullah sai manzon Allah ya ce wa ana kad wajadtu ba'd zalika ni ma dai na samu sashin haka din wato ni ma dai ina sa- na samu sashin hakan wato akwai dai alamar ni ma ina tare da yunwa فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري saboda haka sai suka bar garin Madina saboda shi wannan sahabi ba a cikin gari yake ba yana bayan gari suka tafi gidansa Abul Haitham wa kana rajulan kasiran nakhli wash-sha'i mutum ne mai yawan wato itatuwan dabilai da kuma awakai Allah ya marwa data walam yakul lahu khadamu kuma bashi da ma- ma- masu masa hidima ba shi da masu masa hidima ga dukiya amma ba masu masa hidima ba lam yajidu ba su same shi a gida ba faqalu limra'atihi suka ce wa matarsa aina sahibuki ina mijinki faqala sai ta ce in talaka yasta'dibu lana al-ma'a ya tafi saboda ya nema mana ruwa mai daɗi dan ruwa mai daɗin sha yana da wahalar sabu a wancan lokaci ya tafi ya nema mana ruwa mai daɗin sha lam yalbaku an ja abul haitham ba su dade ba sai ga abul haitham ya dawo bi qirbatin yas'abu da salka ya cika ta da ruwa fa wada'aha ya aje wannan salka wato jakan da ya ciko ruwa a ciki sun maja'a yana tuka yana dagowa yaltazimu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya rungumi manzon Allah wannan hadisin yana cikin hadisai da malamai suke kafa hujja da su game da rungumen ɗan uwa saboda kauna ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya rungumi manzon Allah wa yufaddihi bi abihi wa ummihi yana fansar babansa da maman shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun man talaka bihim ila hadikatihi yace ku zo mu tafi aka fita bayan gida aka tafi ainihin fadama ya kai su wuri mai sanyi ya sama musu inuwa a fadama wa basata lahum bisatahi musu shimfida summan talaka ila nakhla sai ya tafi ga wata bishiya ta dabino fa ja'a bi qinwin ya ciro reshe guda fa wada'ahu ya aje gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace afala tanqaita lana min ruqabihi abulhaisan da ya hana ka ciro mana kawai wato sabbin nunansa maimakon karyo reshen gaba ɗayansa ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna da bukatar abinci amma duk da haka manzon Allah ke gaya mar ai da ba a yanki reshen gaba ɗayansa ba tunda abin da muke da bukatan kaɗan ne da sai a ciro ainihin 'ya'yan itatuwan kawai a kawo mana kaga nasiha yake masa kada a kai ga almubazzaranci sallallahu alaihi wasallam faƙada sai ya ce ya rasulallah inni aradtu an tahtaru abinda ya sa ban tsin ko ƴaƴan itatuwan sabbin nuna ba saboda ina son ku zaɓa ne da kanku kaga yayi kokarin ya kare kansa ina son a ji ku kuka zaɓa a maimakon ni na zaɓo muku don haka yasa na karyo reshen gaba ɗayansa ya ce ta hayyaru mai rufabihi mun surhi fa akalu wa sharibu min zalikal ma suka ci dabinan nan kuma suka sha ainihin ruwan da ya zo da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce haza wallazi nafsi bi yadihi kun ga wannan abin da muka ci ruwan nan da muka sha inuwan nan da muke cikinta fadama wuri mai dan sanyi na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa yana cikin ni'ima allati tus'aluna anhu yawmal qiyam yana cikin ni'imomin da za a muku tambaya akai a ranar kiyama ka auna ka gani bare yanzu kai da kake cikin AC ni'imar ba a kwatanta ta da wancan gona fa aka tafi inuwa ce ta lambu ta fadama sannan ‘ya'yan itatuwa kawai suka ci suka sha ruwa ruwan ma ba mai kyau yadda na zamanin nan ko zuwa aka yi aka ɗebo shi a rijiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsi ya ce sun malatus alunna yau ma izin anin mai lallai za a muku tambaya game da ni'imomin allah a wannan rana ta kiyama labarin yana da tsawo manzon Allah ya ce zillun baridun gashi kun shiga inuwa mai sanyi wa rubabun tayyibun ga sabbin dabino masu kyau wa ma'un baridun ga ruwa mai sanyi ni'imar duniya ta kare sallallahu alaihi wasallam fantalaka abul haisan saboda haka sai abul haisan kyau wa ma'un baridun ga ruwa mai sanyi ni'imar duniya ta kare sallallahu alaihi wasallam fantalaka abul haisan saboda haka sai abul haisan ya tafi tunda maganar ba tashi bace ko manzon Allah yana gaya masa na Abubakar da Umar wanda lokacin nan sai na Umar ya fashe da kuka yanzu wannan sai an mana tambaya Abul Haitham ya tafi li yasna lahum ta'aman dan ya musu abinci wannan an kawo musu ne wato su dan taba kafin abincin ya zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abul Haitham ya yunkura ya gane abin da zai yi sai ya ce masa la tasbahanna za ta dar karka yadda ka yanka akuya da take shayarwa kaga nan ma nasiha ake masa duk da cewa manzon Allah yana da bukatar abinci amma kada ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam saboda liyafa ya je ya kama akuya da take shayar da ‘ya'yanta ya yanka ta saboda tausayin ‘ya'yan in ma za ka yanka akuyan to ba dai wacce take shayar da ‘ya'yanta ba ko zaba halahun anakan don haka sai tafi ya yanka musu karamar akuya wacce ba ta fara haihuwa ba ya aika musu karamar akuya ko dai namiji ko mace yadda riwaya ta zo daban daban fa a tahun bihi ya kawo musu akwai riwayar hadisin da take cewa ya kasa rabi an dafa rabi wanda kuma ana cewa ya kasa ne gaba ɗaya ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa akalu bayan sun gama cin wannan namu shine manzon Allah yake ce masa hallaka khadimun kaga nan ma ba za a rabu ba sai annabi ya mai nasiha har yanzu kai da kake da irin wannan dukiya shin kana da ne hidima kuwa qala la yace ba ni da shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza atana sabiyun fa atina idan fursunonin yaki suka samu in ka ji labari an dawo daga yaki an samu fursunoni ka zo gare mu فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهم أنسى أن كرسلني كذوبهم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث sai aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam da fursunoni guda biyu fa atahu abul haisam abul haisam ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ikhtar minhuma ka zabu guda daga cikin waɗannan fursunonin fakala sai ce ya nabi Allah ikhtar li ya annabin Allah ka zaba min kaga ya daraja annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi zabin shi wannan ya gwada cewa abul haitham yana da kamalar hankali sannan kuma yana da kyakkyawan ladabi da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam فقال النبي شيني سيما الله الله يجي إن المستشار مؤتمن lallai fa wanda aka nemi shawararsa an ba shi amana wato tunda ka ce in zaɓa maka to ka bani amana khudh hadha ka dauki wannan fursuna fa inni ra'aytuhu yusalli saboda na gan shi yana sallah amma washawsu bihi ma'rufa riwayar al-imam Tirmidhi maimakon washawsu bihi khaira hadisin da ya zo cikin al'adabul mufrad wa tawsi bihi ma'rufa ka kyautata zama da shi wannan bawan fan talaka abul haitham ila imra'atihi saboda haka sai abul haitham ya tafi ga matarsa fa akhbaraha ya ba ta labari bi qawli rasulillah fa qalat imra'atuhu sai matarsa ta ce ma anta bi baligin ma qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya isa ga abin da manzon ya faɗa ba game da shi wannan bawan illa an ta'atika hu sai dai ka yanta shi kada sai ce fa a tikun shi wannan bawa ya samu yanci fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƙarshen hadisin wannan hadisin kamar yadda yake sunan tirmizi yana kitabu shama'il muhammadiyya na imam tirmizi har yanzu hadisin 361 da kuma sahihu muslim kitabul ashriba babu jawazi istiba'i gairahu ila dari man yasiku bi ribahu bi zalika imam muslim babin da yayi ya kawo hadisin yana cewa babu laifi ka dauki wani mutum ka je da shi gidan wani mutum idan dai ka san wannan mutumin mai gidan ya yarda da hakan don abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan ya dauki sayyidina abubakar da sayyidina umar sun je gidan abul haitham abul haitham baya nan saboda manzo ya san cewa abul haitham ba zai kyamaci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba don haka yasa al-imamu muslim yace ba laifi bane dan ka dau wani abokin ka kun je gidan wani idan wannan da kuka je gidansa ya kasance baya kin a shiga gidansa don kun tafi ba laifi bane lokacin da mazan Allah suka isa wannan gida ya yi magana da ita wannan mata wanda ke gwada cewa magana da matar gida ba laifi ba ne idan tana cikin sutura ta kamala tana cikin sutura ta kamala Allah ya samu gani ba wai kulle a hana mace yin magana da mutum wannan ba shi da asali a shari'a babban kulle shine sutura ta musulunci idan mace na da sutura ta musulunci tana iya magana da wani matukar magana tata ba ta saba ka'ida ba shi yasa Allah ya ce wa kunna qawlan ma'rufa magana dai ta sananniya ita ce za ku yi ba magana fasikanci ba hadisin yana sunan nasa'i muktasaran yana a sunan kubra kitabu adabil qadi babu man yushawir babi a game da waye kamata ka nemi shawararsa sai ya kawo hadisin nan domin hadisin yana karantar da mu wanda ya dace ka nemi shawararsa shine wanda ke da fahimta na addini hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim kitab al-aqima ta'lim an-nabi i'taq al-abd annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yanda ake yanta bawa ya kawo hadisin hadisi na dubu bakwai da dari biyu da sittin yana sahihu jami'in sahihar hadisi na dubu bakwai da ɗaya hadisin ya zo riwayar abdullahi bin abbas kamar yadda abu huraira ya kawo hadisin nan abdullahi bin abbas ya ruwaito shi hadisin abdullahi bin abbas ya fi wannan hadisin tsawo amma abdullahi bin abbas shi yana nuna cewa abu ayyub al-ansari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gidansa a nashi labarin wanda shi yake nuna kamar labarin abin ya auku kashi biyu amma malaman hadisi suna raunana hadisin abdullahi bin abbas hadisin abu huraira shine wanda akasarin masana hadisi suka rawaito al-imamu tirmizi al-imamu nasa'i al-imamu hakim al-imamu muslim duk sun rawaito shi amma hadisin abdullahi bin abbas yana mujamul awsat na al-imamu qabrani duk da cewa ibn hibban ya inganta shi amma akasarin malamai suna raunata shi to akwai ilimi mai yawan gaske wanda malamai suka ciro karkashin wannan hadisi ilimin yana da yawa a karatun arba'una hadis lokacin da muka karanta hadisi na goma sha biyar mun kirga ladubba har guda ishirin wanda ke cikin wannan hadisi yadda ake liyafa yadda ake karban bako amma a wannan darasi al-imamul bukhari ya kawo hadisin nan yana mana ishara da matsaloli guda hudu matsala ta farko wannan hadisin yana karantar da mu idan kana da wadata ya kamata ka samu mai maka hidima idan kana da dukiya kar ka zauna babu wani mai maka hidima ya kamata ka samu mai maka hidima domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je gidan abul haisam kaga tambaya ya masa hallaka khadimun shin kana da mai hidima kana da mai maka hidima tun daga dukiya da yawa ka samu mai hidima wato idan Allah ya hutar da kai ya kamata ka huta ba laifi ba ne don mai hidimar ya zama kafiri amma hadisin nan me yake karantar da mu mai hidimar taka ya zama to musulmi domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma abul haitham alkawari ya ce masa fa'iza a tana sabiyun fa'atina idan ka ji labari fursunonin yaƙi sun samu to ka zo gare mu za mu baka bawa abul haitham ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam an samu fursunoni guda biyu manzon Allah ya ce ikhtar minhuma ka zabi guda sai ya ce ya rasulullahi ikhtar li ka zaba min annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal mustashara mu'taman wanda fa aka nemi shawararsa to an bashi amana to tunda ka nemi shawara na khudh hadha ka ka dauki wannan bawa ya rika maka hidima me yasa na ce ka ɗauki wannan sai gaya mar dalili fa inni ra'aytuhu yusalli saboda na ga yana sallah me yake karantar da mu yana nuna mana cewa me maka hidima a matakin farko ya zama musu kowane irin hidima kowace irin hidima me dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita wancan mai sallah akan kafiri idan annabi zai fifita mai sallah akan kafiri ya zaba ma abul haisan kai kuma a yau sai ka fifita kafiri akan mai sallah kaga akasin abin da manzo ya karantar ke Allah ya samu gani domin akwai bambanci tsakanin kafiri da musulmi babu shakka ana samun kafiri da amana amma kuma amanarsa ba ta kai ta musulmi ba komi lalacewar musulmi ya fi kafiri domin me akwai babbar amana tsakanin shi da Allah shi musulmi amanar ita ce sallah don haka yasa annabi yake cewa na gan shi yana sallah kuma a suratul ankabut aya ta 45 Allah madaukake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam utul ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimi salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita sallah tana hana alfasha tana hana mugun aiki duk lalacewar musulmi sallar da yake akwai alkawari tsakanin shi da Allah akwai tsoron Allah a zuciyarsa komai karanta ya je fi zuciyar kafiri shi wanda ba shi da tsoron Allah a zuciyar shi don haka ta'adin da zai maka ya fi ta'adin da musulmi zai maka shi musulmi idan ba zai zalunce ka to akwai tsoron Allah zai takaita ba zai kai cutar da kafiri zai maka ba wannan hadisin yana karantar da mu falalan sallah ga musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya ga wannan mutumin yana sallah yace ma abul haisam shi yafi dacewa ka dauke shi a matsayin mai maka hidima akwai sifofi da dama waɗanda ake la'akari da su idan zaka dauki mai maka hidima amma dai sifa ta farko ita ce sallah saboda ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'akari da ita ba a gaya mana waɗannan kursunonin guda biyu akwai mai ƙarfi cikin su akwai kumama akwai mai jiki akwai ramin mela illa dai annabi ya ce masa zaɓi guda ya ce ka zaɓa min annabi sallallahu alaihi wasallam bai dubi ƙarfin su ba bai dubi wato jiki ko kiba ko kuma alamar wato kwazo da ke tare da su ba illa dai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi sallah amma abu na biyu dama shine karfi ne domin ya zo cikin suratul qasas aya ta 26 inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin mafi cancanta mafi alkhairin wanda zaka dauke shi ma aiki shine wanda ya zama mai karfi sannan mai amana mai karfi na jiki amana ta zuciya ƙarfi a jiki kafiri na da shi amma amana ta zuciya baka da tabbacinta ana samun kafiri da amana amma amana su ba ta kai ta musulmi don haka yasa malamai suke cewa idan ma ka fifita kafiri saboda aqidarsa mutum yana fita musulunci Allah ka tsare wannan ita ce mas'ala ta farko wacce hadisin ke karantar da mas'ala ta biyu wanda ya maka alheri ya kamata ka rama mishi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan abul haisam da shi da sayyidina abubakar da umar Allah ya kara musu yarda abul haisam ya karrama su ya musu liyafa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai da ya rama ma abul haisam kana da mai maka hidima ya ce a ya ce to idan ka ji labari mun samu kursunoni yake ka zo zan mu baka guda ka gama zo yara mu ko to haka ake so kada idan mutum ya maka alheri ka zauna kullum kai mai karba ne ba tunanin zaka bada kullum mutum ya maka alheri ka rika fatan ina ma Allah ka min damar da zan rama ina ma Allah ka min dama ka bani hali da zan rama wannan abin abin alkhairi da wanda yake min wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta karantar da walamma atahu sabi ka kafa'ahu bi abdin lokacin da aka samu fursunoni annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama mishi alkhairin da ya musu saboda ya bashi ba mun riga mun karanta a littafin al'adabin mufrad din nan mun karanta a baya hadisi na 216 mun karanta hadisin abdullahi bin umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ista'aza billahi fa'izu wa man sa'ala billahi fa'aqu wa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'u mun karanta hadisin a baya hadisin 216 annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya zo muku da alkhairi to kurama man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u wanda ya zo muku da alkhairi ku rama fa in lam tajidu in ba ku samu abin da za ku rama ba fa fad'u da ku sai kuma addu'a hatta ya alama an kad kafa'tumu har sai mutumin ya san ko rama din da haka kumar addu'a addu'an ba a boye ba addu'a za ka yi a fili yaji hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 254 akwai hadisin al'imamu ahmad da al'imamu abu dawud hadisin abdullahi bin umar har yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ista'aza billahi fa'aizuhu wa man sa'ala billahi fa'aquhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu wanda yayi wani alkhairi gare ku ku rama mishi وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له in ba ku samu abinda za ku rama alkhairin da wani ya muku ba sai ku yi ta masa addu'a hatta tarau annakum qad kafatum har sai ku din kun ga yanzu ku rama alkhairin da wani ya muku kaga addu'an za ka yi ta yin ta ne ba guda ɗaya ba Allah ka samu gani hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2108 yana sahihu sunan nasa'i kitabu zakat babu man sa'ala billahi azza wa jalla riwayar abdullah bin umar ta al-imam an-nasa'i annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ista'aza billahi fa'aizuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa min wa man istajara billahi fa'ajiruhu wa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu ku ta masa addu'a har sai kun san cewa yanzu ko rama saboda haka almukafa'a ta tabbata ƙaulan wa fi'ilan a baya mun karanta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya muku alkhairi ku rama don haka idan mutum ya zo gidanka ya kamata idan ya kawo maka tsaraba in zai tafi kuma kai ma sai ka ɗauko wani sai ka ci to ga wannan kara mace idan babu sai a yi ta masa addu'a ba gidanka kawai ba duk wanda ya maka alkhairi tunaninka karama wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaulan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wannan umarni ta hadisai da yawa to gashi yanzu mun kawo ga fi'lan wannan hadisin ya karantar da mu annabi yayi abin a aikace a can ya faɗa mana ne ta umarni amma hadisin nan da muka karanta fa sunna ce fi'iliya annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun je gidan Abdul Haytham ya musu liyafa ba su tashi ba sai da manzo ya tambaye shi hal laka khadimun kana da mai hidima ko Abdul Haytham qala la qala sai ce fa idza atana sabiyu fa'tina idan fursunoni yaki suka zo gare mu ka zo ka zo ka same mu فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برعشين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي اختر منهما manzon Allah ya rama abin da aka mai na liyafa kaga yayi a aikace kuma ya mana umarni ta maganarsa don haka rama alkhairi babu shakka ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abu na biyu da ya kamata mu sani abu na uku hadisin yana karantar da mu muhimmancin shawara wanda a dalilin haka ma al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan saboda haka yi masa babi babu mustasharu mu'taman ya jero hadisai akan shawara waye ya kamata ka nemi shawararsa wannan ita ce hikimar kawo hadisin nan waye kamata ka nemi shawararsa shine mutum mai hankali mutum masanin shari'a wanda zai auna damuwarka da dokar Allah ya baka shawara idan mutum bai da sanin dokar Allah ka nemi shawararsa kaga ba zai gaya maka gefen shari'a ba zai baka shawara ne bisa fahimtarsa tana yiwuwa fahimtar tashi ta kasance ba abinda Allah ya zaba ba ne don haka yasa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wanda aka nemi shawararsa an ba shi amana kaga ya gwada cewar shawara tana da nauyi shawara tana da nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abu haisan ya ce masa ka zaɓa min bai ce ka bani shawara ba wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi bai ce ma annabi ina neman shawararka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zaɓi guda sai ya ce ka zaɓa min ya rasulallah sai manzon Allah ya ce lallai wanda aka nemi shawararsa an ba shi amana wato wannan yana tabbatar mana ita shawara aiki ne ba magana ba ce ita shawara aiki ne ba magana ba ce ma'ana ba sai ka ce ba ni shawara sannan magana sannan abin da za a faɗa maka yake tabbata shawara ba in dai ka nemi ra'ayin wani ka nemi shawararsa domin abin da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka zaɓa min bai ce ka ban shawara ba amma sai manzon Allah ya ce to wanda aka nemi shawararsa fa an ba shi amana tun da ka ce in zaɓa maka shikenan ka ce ka bani ka bani shawara kenan wato ka danka min hakki na in baka shawara don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mustashar mu'taman wanda duk aka nemi shawararsa to an ba shi amana wannan yana daga cikin hakkoki na 'yan uwantakar musulunci ya zo cikin hadisai da yawa wasu hadisan ita shawara an dunkule ta an dunkule ta a wata kalma da sai ka bi bayanin malamai mai zurfi kafin ka iya cirowa misali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin hakkokin musulmai akan musulmai yace wa idza fansahaka fansah lahu idan musulmi ya nemi nasihar ka kai mai nasiha a nan a dunkule abinda manzon Allah yake nufi idan musulmi ya nemi shawararka ka ba shi shawara idan musulmi ya nemi shawararka ka ba shi shawara wato yana iya neman shawararka kana kuma iya ba shi shawarar ba tare da ya nema ba wanda ke nuna cewa shawara tsakanin musulmai matukar an nema tana zama wajibi hadisin yana sahihu muslim don haka duk mutumin da aka nemi shawararsa dole ne ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewar abin da ya faɗa ya faɗi gaskiya don shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ka'ida innal mustashara mu'taman lallai fa wanda aka nemi shawararsa an ba shi amana dan mu gane ita shawara tana da nauyi don ku amana ce idan ka ɗora mutum akan halaka kana da laifi saboda haka duk mutumin da ya nemi shawararka wajibi ne ka yi tunani mai zurfi kafin ka bashi shawara ka yi iya ƙoƙarinka ka ga cewar abin da ka faɗa masa alkhairi babu sharri a ciki ka zaɓa masa abin da ya fi dacewa kuma ka tabbata abin da ka zaɓa mishi ɗin nan ya dace da shari'ar Allah subhanahu wata'ala don haka yasa mutumin da aka nemi shawararsa yana buƙatar abubuwa guda uku na ɗaya yana buƙatar sanin abin da ake neman shawararsa a kai idan ba ka da ilimin abin da aka nemi shawararka a kai abin da za ka faɗa ya zama rajimun bilgaifi ya zama shaci faɗi ya zama hange don haka ashe kuskure ne mutum ya nemi shawara ta hanyar waya abin mamaki za ka ga mutane sukan yi wa text ka bani shawara ga zaman da nake da matana subhanallah ya za a yi a baka shawara ta hanyar waya mutumin da bai san ka ba bai san halin rayuwarka ba bai san wani irin zama kuke da matan naka ba akwai bukatar ka san abin da ake neman shawara a kansa domin ai ga bayin guda biyu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam zabi guda ya rasulullah ka zaba min kaga da shi da manzon Allah kun san abin da ake neman shawara akai don haka idan aka nemi shawara wajibi ne ka san abin da ake neman shawaran ka akai dan in baka sani ba to ba za ka dora mutumin nan akan bare ba za ka dora shi ne tayiwu akan halaka misali mace ce zamanto ba ta ba ta da ba ta da ladabi don ana samun mutanen da Allah ya jarabce su da mata masu tsiwa matar tana faɗin maganganu gare shi saboda haka sai ya kira ka awaya ya ce ka bani shawara matan nan ba ta ragan min zagi ne wane ne sai ka sake ta kurum to yanzu kai baka sani ba ashe shi bai ma da ko da dubu biyar da zai iya sadaki nan gaba ya samu wata matan to kaga ka kyale shi da wannan mai tsiwar ya fi a ce kun ka raba su ko Allah ya samu gani abu na biyu duk wanda ya nemi shawaran ka sai kayi tunani lokacin da mutumin nan ya ce ya rasulullahi ka zaɓa min sai annabi ya faɗi wannan kalma innal mustashara mu'taman lallai fa wanda aka nemi shawararsa an ba shi amana wannan magana da yake yana mana matashiya ne akan akwai buƙatar mu yi tunani kafin mu ba da shawara domin amana ce saboda haka ka'ida ne duk wanda ya nemi shawarar ka ka yi tunani inda hali kama ce mar ya jinkirta nan da kwana bakwai za ka ba shi shawara saboda za ka haɗa tunaninka da tambayan hukunci abin da ya shafi wannan matsala kafin nan ka gaya ma amma kai tsaye ka faɗa mishi tana yiwa abin da ka faɗa mar ya saba ma ka'idar Allah to nan kuma mutum ya shiga halaka saboda ya ci amanar wannan mutumin sannan ya saba ma dokokin Allah abu na uku abu na uku shine la'akari da kowane sashi na abin da ake neman shawaran ka akai lokacin da Abul Haisam ya nemi shawarar Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ba shi shawara saboda abin da ya shafe shi shi kadai ba sai da ya ba da shawara akan abin da ya shafi bawan shi ma ashe kaga za ka duba matsalar gefen wanda ke neman shawararka da ɗaya gefen da ake neman shawara a kai saboda kada ka tauye wani haƙƙi manzon Allah ya ce to na ni zaɓi na shine wannan mutumin saboda yana sallah kaga ya faɗi dalili shikenan sannan kuma shi din in ka zaɓe shi to wallahi ka zauna zaman kirki da shi kaga shi ma an kare nashi gefe saboda haka shawara tana buƙatar sassa biyu kada ka ba da shawara akan gefe guda idan mutum ya nemi shawararka ka yi kokari ka ga cewar abin da ka faɗa mar ya shafi sashinsa da kuma ɗaya gefen saboda kar a samu cutarwa a dalilinka idan mutum ya nemi shawararka bayan ka ba da shawara ya kamata ka yi bai da sai ka wanda shi ne abin da ya auku tsakanin abul haisan da annabi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya ce خذ هذا فإني رأيته يصلي يا بعد شاورا سيكما يي نصيحة واستوص به خيرا don haka duk mutumin da ya nemi shawararka bayan ka ba da shawara ya kamata ka hada da nasiha akwai riwayar wannan kissa akwai riwayar wannan kissa ta abul haisam cewa khayyarani rasulullahi baina gulamain lokacin da ya je samu matarsa a gida ya ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ni zaɓi tsakanin wasu bayi guda biyu fakultu sai na ce ya rasulallah ikhtarli ya rasulallah ka zaɓa min kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun haza ka ɗauki wannan bawa fa inni ra'aytuhu yusalli saboda na ga yana sallah sai ya ce mar wa qad nuhitu an barbil musallin kuma an hana ni dukan masu sallah kaga ya ce ka ɗauki wannan bawa don haka ya bashi shawara me ya dalilin da yasa ya ce ya ɗauke shi ya gaya ma saboda ya ga bawan yana sallah to amma sai ya ƙara da nasiha ya ce masa wasu bihi ma'rufa kamar yadda zo cikin hadisin al-imamu tirmidhi ko wasu bihi khaira yadda ya zo cikin al-adabul mufrad wannan riwaya kuma yace wa kad nuhitu an darbil musallin an hana ni duka masu sallah don haka idan ka dauki wannan bawa a kulka da ke shi hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisin 2506 kuma ba abul haisan kadai bane akwai mun karanta a baya hadisi na 163 a littafin nan mun karanta hadisin Abu Umama al-Bahili Abu Umama al-Bahili yace aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulaman akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho yana tare da wasu bayi guda biyu fa wahaba ahaduhuma li ali fa wahaba ahaduhuma li ali saboda haka sai annabi ya kyautan ɗaya daga cikin bayin ga sayyidina ali bin abi talib wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tabrihku karka daki wannan bawa fa inni nuhitu an darbi ahli salati don hana ni dukan masu sallah wa inni ra'aytuhu yusalli منذ akbalna kuma naga wannan bawan yana sallah tunda muka kama dawowa tunda muka dauki hanya muna dawowa daga inda muka tafi yaki Abu Umama al-Bahili yace wa a'ta Abu Zarr gulaman shi ma Abu Zarr al-Ghifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bashi wani bawa wa kada yace masa istausi bihi ma'rufa ka kyautata zama na alkhairi tare da shi wannan wato bawan sa'a taqabu saboda haka sai ya yanta shi fakada sai ya ce ma fa'ala me ya faru me ya faru kayan da bawa nan fakada sai ya ce amarta ne an astausi bihi khaira kayi min umarni in kyautata zama na alkhairi da bawa to zama na alkhairi ko shine in yanta shi fa'ataktuhu don haka sai na yanta shi abu zar lifari kaga haka yi kamar yadda abul haitham ya yi a littafin musnadul imam ahmad akwai hadisin abu umama al-bahiri har yanzu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam akbala min khaybar a wannan riwayar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin khaybar ya dawo wa ma'ahu gulaman yana tare da da bayi guda biyu fa qala ali sai sayyiduna ali ya ce masa ya rasulullah akhdimna ya rasulullah ka bamu mai mana hidima wato ka bamu bawan da zai rika yi mana hidima kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kul ayyahuma shi'ta ka dauki wanda kaga dama daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka dauki bawan da kaga dama kala sai sayyidina ali yace khairli ka zaba min kamar yadda abul haytham ya faɗa ka zaba min ya rasulullah kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kul haza ka dauki wannan wala tabrihu amma karka yadda ka dake shi kaga ya bashi shawara yace ya dauki wannan me yasa ya bashi shawara sai manzon Allah ya ce fa inni qad ra'aytuhu yusalli maqbalana min khaybara don na ga bawan nan yana sallah tunda muka taso daga khaybar na ga yana sallah don haka yasa ni ce ka dauke shi to karka dake shi wa inni qad nuhitu don an hana ni dukan masu sallah wa a'ata abazar al-gulaman a wannan riwayar Abu Umama al-Bahili yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu Abu Zar al-Ghifari wato shi ma wani bawa wa kana yace masa istausi bihi ma'rufa fa atakahu sai ya yanta shi hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2379 a littafin shu'abul iman na al-imam al-baihaqi akwai wata riwayar ta Abu Umama al-Bahili wanda yace ja'a aliyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya taho ga annabi fa qala yace masa ya nabi allah idfa ilaina khadiman ya annabin allah ka miƙa mana bawan da zai riƙa yi mana hidima a gida ƙara sai ya ce ishaf fa inna fil baiti salasa ka je a gida za ka tarar da wasu bayi guda uku fa kus ahadar salasa ka ɗauki ɗaya daga cikin uku ɗin nan fa ƙara sai ce ya nabi allah ya li ya annabin allah ka zaɓa ne ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iktar li nafsika ka je ka zaɓa wa kanka ƙara sai ce ya nabi allah iktar li ya annabin allah ka zaɓa min ƙara sai annabi ya ce iktar li nafsika ka je ka zaɓa ma kanka قال يا نبي الله اختر لي إن علي ناشي يا النبي الله كذابا من قال سي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإن في البيت ثلاثة منهم غلام قد صلى zaka taras da bayi guda uku a cikin gida cikin su akwai wanda na ga yayi sallah fa kusku sai ka dauke shi amma ga nasiha wala tabribhu karka dake shi fa inna qad nuhina an barbi ahli salati saboda mu an hana mu dukan masu sallah hadisi yana sahihul jami'i sagir hadisi na 860 akwai hadisin Anas bin Malik sayyidina Umar bin Al-Khattab hadisin Ummu Salama duk sun yi magana akan haka don haka bayan ka ba da shawara akwai buƙatar ka yi nasiha wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na ƙarshe da hadisin nan yake karantar da mu wato shine hadari na makusanta duk wanda ya kusance ka to ana samun hadari wato akwai hadari ga kusanci akwai hadari shine albitada annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar nan ne bayan ya ji labarin abinda matar abul haisam ta ba shi shawara abul haisam ya dawo gida ya ce mata ga abin da ya auku tsakanina da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin mu rabu ya min wasiya ya min nasiha ya ce lallai ne in zauna zaman alkhairi da wannan bawa ta ce to ba za ka iya ba maza ka yanta shi sai ya ce na yanta shi kaga ya yi sa'ar mata abinda mazan Allah yake nufi kenan makusanci in na kwarai ne to zai iza ka ga alkhairi makusanci in na banza ne to zai dora ka ga sharri Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana hadarin kusanci hadarin kusanci sai ya bamu misali farko da annabawa ka dubi hadisin da kyau inna Allah lam yab'ath nabiyyan Allah bai taba aiko wani annabi ba wala khalifatan ko wani halifa illa walahu bi tanatani fa ce yana da mashawarta iri yana da makusanta iri akwai makusanta waɗanda ke kokarin su ba shi shawara na kwarai akwai waɗanda ke ƙoƙarin su ga cewa sun ba shi shawara na banza malamai sun yi ƙoƙarin fassara wannan hadisin su annabawan Allah su ma suna samun mushkila ta wajen makusantansu shine malamai ke cewa i ai hatta annabawa suna tare da mala'iku kuma suna tare da aljanu don kowane dan adam yana tare da mala'ika kuma akwai aljanu mala'ikan dan kokari yake ya dora mutum akan halaka aljanin mala'ika kuma yana kokarin ya tsora mutum a kan shirya shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai taimako shi kansa aljanin ma musulmi ne don haka bai iya umurtan annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abin da ya saba ka'ida amma dai yana mana ishara game da hadarin kusanci yana karantar da mu hadarin kusanci dalili na tunani ma ba ma sai an gaya ma shari'a bai da aka ce wani makusancinka ne to fa ya san sirrinka duk wanda ya san sirrinka ko ka san akwai haɗari na biyu duk wanda ke kusantarka yana tasiri da irin rayuwarka kana tasiri da irin rayuwarsa don haka in na banza ne komai daɗewa sai ka ɗebi halin banza zaman tare dole yana yana tasi yana yana samar da tasiri ma dabi'a abinda ake cewa zama da madaukin kanwa kuma bahaushe ya faɗi magana da ke cewa ba a mugun sarki sai mugun bufaci abinda manzon Allah yake karantar da mu hatsari na waɗanda ke kusantar mutane to ba bufaci kawai ba ba sarakuna bane abinda manzon Allah ya karantar da mu bai tsaya ga sarakuna ba la bitanatu su ya shafi duk wani dan adam kowane ɗan adam wanzan Allah ya bamu misali ne da matar wannan mutumin matarsa ce ta ba shi shawara na kwarai sai manzon Allah ya faɗa mana wannan haɗari da kuma alkhairi da ake samu ta hanyar kusanci to don haka kowane mutum in ma yana tare da aboki na kwarai ko na banza in ma yana tare da makusanci na kwarai ko na banza in ma yana tare da matar kwarai ko ta banza النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تعلوه خبالا ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي وانا حديث ينا صحيح البخاري وانا حديث ينا صحيح البخاري أما بويد كسر شيء بعد yana sahihul bukhari Allah bai taba aiko wani annabi ba wala taklafa min khalifatin Allah bai taba shugabantar da wani shugaba ba duk inda aka samu shugaba mai mulki duk inda aka samu wani wanda Allah ya bashi ragamar jagorancin al'umma illa kanat lahu bitanatan annabi sallallahu alaihi wasallam yace makusantansa iri biyu ne bitana ta'muruhu bil ma'ruf wa tahubbuhu alayhi makusanta na ɗaya suna umurtan wannan shugaban ne ya yi abu mai kyau suna faɗaitar da shi wa bitana ta'muruhu bi sharri amma makusanta na biyu fa suna umurtansa ne da ya yi sharri wa tahubbuhu alaihi kuma suna faɗaitar da shi duk wanda ke sa yake da mulki yake da shugabanci yana haɗe da wannan haɗari yana tare da wannan musiba dan musiba ce jarabawa ce Allah ya ma dan adam jarabawa ce kuma ba mai mulki kawai ba kowa ne kamar yadda hadisin manzo ya karanta da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal ma'sumu man asama Allah ta'ala karshen hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya samu tsaro shine kawai wanda Allah ya tsare shi amma duk dan adam masu kusantar ta iri biyu ne to me me hikimar wannan maganar menene hikimarsa hikimar ita ce ka riga auna irin abokan zamanka da hankalinka ka rika auna irin abokan zamanka da hankalinka ya zama kullum kana tare ne da mutanen kwarai don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa sa'idu man wuqiya bi tanata su a sharhin hadisin cikin fathul bari mujallal na 13 sharhin 190 al-imam al-imam ashhab yace yanbaghi lil hakim ya kamata shugaba duk wanda aka bashi ragamar mulki ya kamata an yattakhidha man yastakshifu lahu ahwalan nas fi sirri kar ya kyale mashawartansa da ya saba da su al-imam ashhab yace kar ka kyale waɗannan mashawarta da suke tare da kai akan ce an zaɓuwa ne shine mai ba mu wani shawara ta gefen kaza ta gefen kaza al-imam ashab ya ce la karka dogara da su saboda su ne ake samun bitanatu su waɗanda ke umarni da sharri daga cikin su ake samu don haka kai kokari ka samu wani wanda zai rika binciko ma yanda rayuwa take gudana cikin mutane ba yadda mashawarta ke gaya maka ba wala yakun siqatan ma'munan fatinan aqila ka rika la'akari da waɗanda ke kusa da kai shi suna da addini suna da hankali لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمور من قبول قول من لا يوثق به domin duk inda musiba take shigo mai mulki tana shigo mar ne ta shawarar waɗanda ya aminta da su waɗanda yake ganin ai su ne waɗanda za su dora shi akan tabarki na kwarai to wannan kyakkyawan zato ne wanda babu laifi don an yi shi ga musulmi amma kar a dogara da shi shine abin da manzon Allah yake karantar da sallallahu alaihi wasallam yajibu ala al-insan an yumsi bi qanatihi wajibi ne ga musulmi ya zama to yana da rariya ka rika tace rayuwar makusantanka rariya ta addini ka yi amfani da hankali shin matana tana cikin waɗanda ke ba shawara na ƙwarai shin abokaina suna ƙoran tafarki na ƙwarai me dalilinsa saboda idan shugaba bai hattara ba idan musulmi bai kiyaye ba zai ce ai a lahira yana da uzuri gaban Allah saboda ai mashawarta ne suka gaya marshe ya sa ne ba uzuri ba ne a surar saba'i aya ta talatin da biyu Allah maɗaukake ce ƙalar ladina stakbaru lil ladina stubu'ib a nahnu sadadnakum anil huda cikin wuta kenan Allah ka tare cikin wuta waɗanda aka raunana suke ce ma waɗanda suka wato suka amfani da girmansu suka suka danne wasu suke cewa shin mu ne muka hana ku bin shari'a ba da ja'akum in bayan shari'a ta riga ta zo muku bal kuntum qawmun mujrimin ku dai mutane ne waɗanda ke ai bal kuntum mujrimin ku mutane ne masu laifi wa qala alladhina stubifu lil ladina sabaru bal makru al-layli wan nahar iz ta'muruna an nakfura billah na ji alagabu an dadan ya ce allah yana ba mu labari ya ce abin da suke fada su ya su a cikin wutar masu ƙarfi ke ƙoƙarin kare kansu daga masu rauni wato kenan mutumin da yake da ƙarfin mulki ya cilasta a yi wani abu koko wasu suka cilasta ka ka aikata wani abu in ma ta hanyar shawara ba ka da uzuri kai shi yasa Allah ya ce wa asarru nadamata lamma ra'aw al'azab wa ja'alna al'aglala fi a'naqi alladhina kafaru Allah ka tsare halidu zauna illa ma kanu ya'malu don haka cewa mummunan aboki shine ya ja mutum ga halaka wannan ba uzuri bane ga Allah wajibi ne mutum ya zama muna mai tunani don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda Allah ya tsare shi daga mashawarci ko ko makusanci na na banza to hakika yayi yayi babban rawa muje babi na gaba babi na 129 al-mashura babi akan shawara حدثنا صدقة بن الفضل المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس عبد الله بن عباس يا كرنت آية تقريبا سنة ترى سورة آل عمران وشاورهم في الأمر سيتي وشاورهم في بعض الأمر shawara da su game da sashin al'amura saboda ayar tana magana ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين kaga ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce ba kowane al'amari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake shawara mutane ba sai dai sashin al'amura amma dai muhimmin abu shi ne shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi cikin alqur'ani Allah ya masa umarni ya rika shawara da sahabbai wato abin da al-Imam Bukhari yake mana ishara da wannan hadisin yana mana ishara da hadisin na akan muhimmancin shawara idan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tabbas yana tafiya ne da shiriyar Allah yana tare da kariyar Allah da tsaron Allah amma Allah da kansa zai ce kai shawara da sahabbai me kake dauka game da al'amarin shawara kashe shawara tana da muhimmancin gaske akwai malamin da ake kiransa Muhammad ibn Muflih mai littafin al'adabu shar'iyya almajiri ibn Taymiyyah ya rasu hijira na shekara 763 wato shekaru 674 da suka wuce a mujallar na farko shafin 324 ya yi babi a littafin al'adabu shar'iyya ba a faslun filtizamin mashura fil umuri kulliha ya ce babin nan yana karantar da mu ya kamata dukkan al'amura mu rika neman shawara dukkan al'amura dukkan al'amura mu rika neman shawara sai ce dalili ba fahimtarsa ne shi kadai ba ga ayar alkur'ani suratu ali imran Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amri ka rika shawara da sahabbai fil amri game da al'amari wani al'amari al'amarin duniya kawai ko al'amarin addini kawai shi dai Allah ya ce fil amri ka rika shawara da sahabbanka game da al'amari saboda haka ya shafi dukkan al'amura duk da cewa Abdullah bin Abbas shi ya fassara da fi ba'd al-amr ba duka batun da annabin Allah ne amma shi Allah dai ya sake umarninsa sai ya kawo bayanin almajirin al-Imam Ahmad bin Hanbal ana kiransa Imam Ahmad bin Muhammad ibn al-Hajjaj al-Marruzi almajirin al-Imam Ahmad yake ba da labarin Abu Abdullah wato Ibn Hanbali yace الإمام أحمد بن حنبلي لا يدع المشورة بايا واسيد شاورة إذا كان في أمر حتى إذا كان لا يشاور من هو دونه الإمام أحمد har yakan nemi shawaran mutumin da an san ilimin sa ma ya gazana shi saboda bai son ya yi aiki da fahimtarsa don haka yakan yi shawara hatta da waɗanda suke ƙasa da shi wajen ilimi وكان إذا أشار عليه من يثق به أو أشار عليه من لا يتهمه من أهل النسك من غير أن يشاوره قبل مشورته الإمام محمد إذا متم هكا كوي يباش شاورة بين شاورة سبما هكا كوي سيوان يدو يباش شاورة سيد أوكا إذا متم يبام الإمام محمد بن حنبل شاورة من غير أن يشاوره قبل مشورته don ba ba duk mutane da kake neman shawara gurin su ba amma haka kawai zaka ga wani yazo ya ce wane ina ganin ya kamata ka rika yin kaza ba sai ya ce ina baka shawara ba ya kamata ka rika yin kaza shawara ya baka sai ka dauki abin da ya faɗa sai ka dau abin da ya faɗa ka auna da hankalinka da shari'ar Allah tana yiwuwa wato Allah madaukaki ne ya nufin shiryar da kai ta hanyar wannan mutumin don haka hatta mutumin da al-Imam Muhammad bai nemi shawararsa ba in ya ba shawara yana karba yace wa ashara alaihi man yara min salahi idan al'imam ahmad zai nemi shawara ya kan dubi mutumin da ya zama to yana da nutsuwar addini yana da alamar shari'a ya ce zahiru haza an na huyi shawaru fi kulli ma ya homu bihi akwai ibn al-jawzi cikin masana tafsiri yana fassara ita wannan aya wa shawaruhum fil amri abinda Allah madaukaki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai shawara da sahabbai istakhrij ara'ahum wa'lam ma indahum ka nemi ra'ayin sahabbanka kai kokarin sanin fahimtar da Allah ya ba su kai kokarin sanin fahimtar da Allah ya ba su ibnu jawzi yace anan malamai fahimtar su ta saba idan Allah zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi shawaran sahabbanka amara nabiyahu bi mushawarati ashabihi radiyallahu anhu an riga an sani ma'a kamali ra'ayi wa tadbiri manzo Allah bai bukatar shawarar kowa saboda yana da kamala kamala ta hankali mutumin da ke da nakasar hankali ke neman shawara manzo Allah yana da kamalar halitta wanda ke da kamalar halitta ba a samun nukusani da sai ya nemi shawara kafin ya ciki to tunda yana da kamalar hankali sannan yadda ke tafiyar da rayuwarsa nan ma akwai kamala me yasa aka samu kamala saboda yana tafiya ne akan shiryarwar Allah Allah ke dora shi akan abinda Allah subhanahu wata'ala ya nufi to amma duk da haka sai aka ce wa annabi ka nemi shawara me hikimar haka me hikimar haka malamai fahimta su ta saba kashi na farko suka ce ai ko da annabi ya nemi shawarar sahabbai bai da bukata saboda haka abin da yasa Allah ya ce ma annabi ka nemi shawarar sahabbai li yaskanna bihi man ba'dahu saboda wanda duk yazo a bayan annabi in dai musulmi ne zai gane cewa shawara tana da muhimmanci idan za a ce ma annabi shi kansa ya nemi shawara ko mun riga mun sani ba shawarar da za a ba annabi sallallahu alaihi wasallam wacce za ta za ta fi ainihin karantar wanda Allah madaukake yake masa da kanshi amma duk da haka Allah ya masa umarni saboda mu gane muhimmancin shawara wanda ita ce fahimta na farko wanda Hassan al-Basri Sufyan ibn Uyayna cikin magabata duk suna da wannan akan cewa an yi masa umarni ne ya nemi shawara saboda mu yi koyi da shi Allah ka samu iya na biyu malamai suka ce la ba dan mai koyi da shi bane kawai litatiba qulubuhum saboda zukatan sahabbai yayi dadi domin idan kana tare da mutane duk da cewa annabi ne sun yarda amma kullum sai fito ya ce ga doka ga umarni ba zai samu kusantar su ba ba zai samu ainihin jin ra'ayinsu ba kamar a ce yakan zauna da su su tattauna idan a ce a wane da wane ku zo mu zauna mu tattauna dan sani duk abin da su tattauna din don haka yasa karshen ayan Allah ya ce wa fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka yunkuri za ka yi abinka karka dogara da shawarar kowa kuma ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala amma akwai hikima idan manzo zai kira sahabbansa su zauna a shawara kaga za su za su ji daɗi za su daɗa kusantar manzon Allah zai daɗa fahimtar hankalinsu da irin yadda suke karɓan saƙonnin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan duka fahimta biyu din babu wanda ya saba ma wato ka'ida in ma an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya shawarci sahabbai saboda mai koyi da shi ko kuma an yi masa umarni ya shawarci sahabbai saboda ya dada da ransu kowanne babu shakka ya dace don Allah madaukaki ya ce masa fa'iza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wanda dan ma malamai suke faɗin cewa duk sa'ilin da aka baka shawara to karka yadda lokacin da zaka yi aiki da shawarar ka rika duba girman wanda ya baka la sai dai ka dubi girman Allah tun da wani shi ya bani shawara nan barin yi aiki da ita la wani ya bani shawara ta dace da dokar Allah to shine fa tawakkal ala Allah ba a ce ka dogara da shawarar da wani ya baka ba kar ka ɗauka shawarar da wani zai baka ita ce abin dogaro a'a sai idan shawarar ta dace da ainihin umarnin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga abin da masana suka yi magana game da ita wannan aya hadisi na gaba haddasa adam bin abi iyas قال حدثنا حماد بن زيد عن الشري عن الشري بن المغلس السقطي عن الحسن البصري قال alhassan basir ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah mastashara qaumun qab babu jama'an da za su rika yin shawara illa hudu face Allah ya shirye su li afdali ma bi habrati ya shirye su ga samun abin da yafi daraja fiye da wanda suke da shi babu mutanen da za su yi shawara face Allah subhanahu wata'ala ya shirye su zuwa ga abin da yafi daraja fiye da wanda suke da shi ثم تلا سيكاو سيكرنتا آية 38 سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم الأمر مسلمي شاورا ne a tsakaninsu daga Allah ne yake yabon yanayin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana yabon waɗanda suke da irin wannan siffa duk waɗanda ke da irin wannan siffa Allah yana yabon su kun ga Allah yana yabon shawara kenan amruhum shura bainahum al'amarin su shawara ce tsakanin su saboda haka yasa aka yi wa suran ita kanta suna suratu shura suratu shura wanda ke nuna maka shawara tana da muhimmanci sura guda ta alqur'ani ke da wannan suna to nan yanda al-imam al-bukhari ya kawo maganar ta al-hasan al-basri amma ibnu abdul barri ibnu abdul barri ya ya tabbatar da wannan hadisin na annabi ne sallallahu alaihi wasallam hadisin yadda ya zo shi ne ma ta shawara ƙaumun illa hadahumullahu azza wa jalla babu mutanen da za su yi shawara face Allah ya shiryar da su li arshadi umurihim ga mafi shiryuwar al'amuransu duk mutanen da suka yi shawara to tabbas Allah zai shiryar da su ga abin da ya fi shirya sannan akwai hadisin da aka rawaito lan yahlaka imru'un an mashura babu mutumin da zai halaka matukar yana neman shawara sannan yace al-kabarul mashhur ga kuma hadisin da muka karanta al-mustasharu mu'taman wadannan hadisai wasu na sunan Tirmidhi hadisin Ummu Salama wani ya zo hadisin Abu Huraira kissa ta Abu Haytham da muka karanta sannan akwai hadisin da ya zo cikin musnadul imam ahmad da sunan abi dawud sunan nasa'i da sunan ibn majah shine ibnu abdul barri yake cewa waɗannan hadisai suke tabbatar da muhimmancin shawara amma al-imam al-bukhari shi ya dauki wannan a matsayin maganar al-hasan al-basri ne ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-hasan al-basri yace inna allah ta'ala lam ya'mur nabiyahu bi mushawarati ashabihi hajatan min ila ra'ayihim allah bai yi umarni ga annabi ya nemi shawaran sahabbai saboda shi yana da bukata wurinsu ba walakin arada an yu'arrifahum ma fil mashurati min al baraka Allah ya yi nufin ya nuna masahabbai irin albarkan da ya saka ma shawara saboda haka yasa ya ce ka shawarce su saboda su sahabbai su gane shawara tana da albarka amma wai ba don annabi yana da bukatan wani abu na shawararsu ba ibnu kutaiba قتيبة بن مسلم يجي الخطأ مع الجماعة أحب إليه من الصواب مع مع الفرقة idan za ka nemi shawarar mutane ko da kuskure ne aka samu ya fi a ce ya fi a ce kaya aiki da babu shawara ko da za a samu kuskure a tare da shawarwari da ka samu ya fi a ce ba kai shawaran ba kuma gaskiya ne wayin kanat jama'a la tuqti abinda ma hadisi ya tabbatar mana in dai jama'ar za a nemi shawaran su ba za a samu kuskuren ba amma ko da za a iya samun kuskuren to ya fi a ce dai baka yi shawaran ba don haka sai na umar in ka dubi rayuwarsa rayuwar sai na umar Allah ya kara masa yarda yastashiru fil amri yana neman shawaran al'amura hatta in kana rubba mastasharan mar'a wani lokaci sai na umar yakan nemi shawaran mace ma mace سيدنا عمر بن الخطاب يكن لمشاورة فأبصر في رأيها فضلا matukar wannan shawarar naka ya dace to zai aiki da ita idan akwai wato halaccin mu'amala tsakaninka da mace ba laifi bane dan ka nemi shawararta domin shawara tsakanin musulmai ne gaba ɗayan su ba ce tsakanin maza kawai ba wa amruhum shura bainahum al'amarin musulmai shawara ne tsakanin su gaba ɗayan su to in dai akwai halacci na mu'amala tsakanin namiji da mace dan ya nemi shawararta ba laifi bane babi na ƙarshe shine babi na 130 ismu man ashara ala akhihi bighairi rushdin zunubin mutumin da ya ba ma dan uwansa shawara shawarar da babu shari'a a cikinta to kaga ya nuna cewa akwai bukatar ilimi yasa aka ce shari'a akwai bukatar ilimi kafin a bada shawara shawarar da za a bayar da dace da shari'ar Allah subhanahu wataala حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني بكر بن عمرو عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يجي من تقول علي وند يقابو من تخرص شيني تقول اختلق وند يكركرو من قرية الله كسره من تقول علي ما لم أقل وند يكركرو ya kirkiro min abin da ni ban faɗa ba ya faɗa wa mutane na ce alhali ban faɗa ba fa da ya tabawwa an maqadahu min an-nar nas'alullaha as-salamata wal afiya sai ya tana da wurin zaman sa a cikin wuta don haka ƙarya ga manzon Allah yana da hadarin gaske Allah ka tsare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man istasharahu akhuhu al-muslim wanda dan uwansa musulmi ne mishawararsa fa ashara alaihi bi ghairi rushdin ya ba shi shawara babu shirya a cikinta faga da khanahu to ya ha'ince shi alkhiyana biddul amana kaga ya ci amana sake da yasa ya ce innal mustashara mu'tamal wanda aka nemi shawarar sa ba shi amana to idan ka ba da shawaran baka kubuta ba sai idan shawarar kuma a cikinta akwai shirya to ya za a yi a samu shirya a cikin shawararka sai akwai sanin dokar Allah sai akwai sanin dokan Allah ba laifi ba ne don ka ba da shawara amma kafin ka bayar ka tabbata abin da ka faɗa bai saba ma Allah ba wa man afta shi sa a ƙarshe ya ce wa man uftiya futiya bi gairi sabtin wanda aka masa fatawa aka ba shi amsar tambaya wanda ya ba shi amsar tambayan bai tabbatar da gaskiyan maganar ba fa ismuhu ala man aftahu to laifinsa yana kan wanda ya ba shi fatawan laifinsa yana kan wanda ya bashi fatawa hadisin yana silsilatu sahiha hadisin ya dubu uku da dari daya da sahihul jami'i sahih hadisin dubu shida da sittin da takwas wanda ya ba da fatawa ga wani ba tare da ya tabbatar ba me ake nufi da sabjin shi yasa malamai ke tsawatarwa game da garajen amsa tambaya na addinin Allah domin babalita ba ne idan ka ba da amsa babu tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laifin wannan mutumin yana kanka haka ba a cewa ka samu lada sai dai zunubi menene tabbatarwa tabbatarwa shine alkitabu was sunna ka tabbatar da akwai ayar alqur'ani ko sunnar manzon Allah ya dace da fahimtar magabata to wannan ka tsira amma fatawar da za ka bayar da ka babu shakka hadari ne Allah madaukaki ya tsare Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya mana gafarar kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك